ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى قال أخبرنا عبد الواحد المليهي قال أخبرنا عبد الواحد المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا إسحاق قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا ورقاء عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قالوا يا رسول الله سكت يا منزل الله صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الدثور بالدرجات والنعيم المقيم ما سكت إيسن سامنادا من يوى درجوجي سبو دمي نعمة تبتتيا قال سيما زو الله يتنبسي kaifa za ka ya aka yi haka kuwa halu sai suka ce sallau kama sallaina sun yi sallah kamar yadda muke sallah suna sallah kamar yadda muke sallah wa jahadu kama jahadna suna jihadi kamar yadda muke jihadi da su ake masallaci azumi jihadi da komai da komai wa anfaqu min fuduli amwalihim kuma suna da kuɗi da suke ciyarwa su ba da zakka su ciyar su ba da sadaka inda aka ce ana neman taimako su taimaka ma addini talakawa kowa da kowa walai satlana amwalu mu kuma ba mu da kuɗi sai dai sallah da azumi da jihadi abinda muke iya yi kenan su kuma suna iya yin waɗannan kuma suna da ragowar kuɗinsu da suke yi aikin alkhairi da shi a wannan lokacin mana talaka masu kudi da talaka ba sa ba hasara tsakani kenan saboda me saboda me eh saboda suna taimakawa suna taimakawa an fahimta qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace afala ukhbirukum bi amrin tudrikuna man kana qablakum na fada muku ba zan fada muku abinda za ku yi su ku riga waɗanda tudiriku na man ƙara ƙabalakun ku riski waɗanda suke gabace ku wa tasbiku na man ja a badakun kuma ku riga waɗanda suka zo bayan ku wala ya ti ahadun bi misli ma ji itun bihi illa man ja a bi misli ba wanda zai iya zuwa da abin da kuka yi sai wanda ya irin abin da kuka yi to menene wannan ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ce tusabbihuna fi duburi kulli salatin ashran وتحمدون عشرا وتكبرون عشرا bayan kowace sallah ku tusabbihuna ay taqulu subhanallah wa tahmaduna taqulu alhamdulillah su goma wa tukabbiruna taqulu sai ku ce Allahu akbar su goma shine zai sa ku samu wannan daraja da kuke fama kuke bukata hadha hadithun sahihun قال أخبرنا طاهر ابن الحسين الروقي قال أخبرنا أبو الحسن ابن يعقوب تو aka ce babu rigima tsakanin masu kudi da lokacin sahabbai da talakawa da masu kudi sai kuka ce saboda me saboda suna suna suna taimaka musu suna ciyarwa haka ne akwai abin da dabara ba ta fitar da shi ka san shi ba haka bane ba masu kudi yanzu ba sa ciyarwa eh ba haka bane ba wannan kadai bane ba duk wanda ka san halaliyarsa yake nema ba za ka ji zafin yana da kuɗi ba ba mana ba haka ba ne ba mai sa kuke hasadansu kuna faɗa da su kun san wannan dukiyar da suke tarawa eh ba haka bane ba amma har yanzu duk wanda aka san manomi ne duk wanda aka san mai sana'a da yana halaliya shi ba yadda za a yi kace ba za ka iya jin haushin shi ba ma amma kana ci kana kallo wannan dukiyar yaya aka tara ta ina aka ɗebo ta da aka ɗebo ta me ya sabbaba ma ku talakawa ya sabbaba ma kasa an rasa ruwan sha an rasa ilimi an rasa zaman lafiya an rasa menene kuma har yanzu sai dai ba su ke ba yadda za a yi su samu karbuwa a cikin zukatan mutane ba ba zai taba yi ba an fahimta ba ka ne ba to ashe ba ba rashin ciyarwan kaɗai ba ne kudinka da aka ɗebo aka raba ka da shi in za a baka sai a ɗan ba ma ba ma za a bayar ba ba yadda za a yi zukatan ku su haɗu kana kallo ba shi da komai kafin ya hau kujerar yana hawa kujerar wanda yake kasuwanci shekara 80 ma ya fi shi kudi shekara daya ana ba shi ya zama mai kudi to ya aka yi zama mai kudin ya zama mai kudi saboda kai ka rasa ruwan sha ka rasa makaranta ka rasa asibiti ka rasa kaza kaza kaza kudin da aka tara za a yi waɗannan su ya tara ya sa a jihu zai iya samun karbo a cikin zuciyarka ba zai iya ba haza hadithun sahihun قال أخبرنا طاهر ابن الحسين الروقي قال أخبرنا أبو الحسن ابن يعقوب قال أخبرنا أبو النضر هو محمد بن محمد بن يوسف الفقيه قال حدثنا الفضل ابن عبد الله بن مسعود قال حدثنا مالك بن سليمان قال أخبرنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من إتي منظور الله صلى الله عليه وسلم ياتي مؤقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن المؤقبات أبو بند سكي بيبي كي كساكي نوي ميتاو كساكي مي ميتاو لا يخيب قائلهن duk wanda ke faɗansu ke aiki da su ba zai taba tabewa ba su menene wa'annan salasun wa salasuna tasbiha wa salasun wa salasuna tahmida wa arba'un wa salasuna takbira fi dubri kulli salati tasbihin da kake yi din nan wata riwaya ce 33 duka wata riwaya ta ce 34 wata ruwaya kuma ce su goma-goma duk wanda kai ka samu alkhairi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن الحسن بن عيسى عن ابن المبارك عن مالك بن مقول عن الحكم ابن أتيبة قوله معقبات يريد هذه التسبيحات سميت معقبات لأنها عادت مرة بعد مرة مفهوم؟ نعم سيان فسر هذا همسا ما سيان فسر هذا والتعقيب أن تعمل عملا ثم تعود إليه تعقيب كنا كي أي كسان كساكي داوا كي وقوله سبحانه وتعالى ولا مدبرا ولم يعقب أي لم يرجع أنا فهمت قال شمر كل راجع مؤقب مؤقب مؤقب أو مؤقب مؤقب وقوله له معقبات أي للإنسان ملائكة هو أنا ملائكة يعقب بعضهم بعضا wannan ya zo ya tafi wannan ya zo ya tafi wannan ya zo yuqalu malakun mu'aqqib wa mala'ikatun mu'aqqibatu thumma mu'aqqibatu jam'ul jam'i wa qila mala'ikatul layli tu'aqqibu mala'ikatan nahari mala ya sauke nauyin da ya dauka ku wa qassaha an mus'ab bin sa'd wa amr bin maymun qala kana sa'adun yu'allimu banihi ha'ula'il kalimat sa'ad ya kasance yana yana karantar da ƴaƴansa waɗannan kalmomi mu'aqqibat kama yu'allimu al-muktibu al-ghilman kaman yadda malamin allo ke karantar da yara wa yaqulu sai ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadhu bihinna dubura salawati yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana neman tsari da su bayan kowace sallah to wacce ce wannan addu'a Allahumma inni a'udhu bika min al-jubni ya Allah ni ina neman tsari da gare ka daga tsoro dan na zama matsoraci ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma ba matsoraci bane in zai ji tsoro kuma to ayar tafiya ba za ta yi baki an fahimta yaki ta yi zafi ya ce ranar har sai na abakar cikin manzo Allah suke zuwa suna boyewa ya fito ya ce anan nabiyu la kazib ana ibn abdul muttalib nukiliya ne da ku ko me gani nan anan nabiyu la kazib ana ibn abdul muttalib sallallahu alaihi wasallam wata ranar magina ta amsa cikin dare ta girgiza haka manzo Allah yana ji ya fito ya dauki abar hawansa ya kama hanya ya je ya ga ko menene ya gama ya dawo annan wannan ya share bacci yana laifowa yana fitowa yanzu Allah ce ku je ku yi bacci ku an gama an gama wa a'udhu bika min al-bukhli kuma ina neman tsari da gare ka ya Allah ka raba ni da rowa eh yu'ti ata man la yakhsha al-faqra sifar sakinah yu'ti ata man la yakhsha al-faqra suka ce kari karihil mursala haka manzo Allah ke bayarwa wannan ya rowa da me ya danganci imanin mutum eh ya danganci imani ina ma nan imani ina ma nan sadaka ka gaskata cewa wannan da zaka bayar Allah zai mai dan maka in ba haka ba yaushe dan adam zai rabu da kudi a hannunsa an fahimta kuma kayi imani cewa Allah da ce ka bayar din nan zai mai dan maka ba makaryaci bane ba marowaci bane ba mazambaci bane ba maketaci bane ba menene bane bane abinda ya fada din na haka zai kasance to amma ya dangaci karfin imanin kowa jin daɗin rayuwarka a duniyar nan fa ya ta'allaka da karfin imanin ka eh ya dangaci karfin imanin ka don manzon Allah ya ce wa alam annama asabaka lam yakun wa annama akhta'aka lam yakun liyusibuka lam yakun liyusibaka ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faɗa ba to dangane da karfin imanin kowa shine zaka fi kowa jin daɗin rayuwar duniya ko sauki ko kwanciyar hankali ko nutsuwa in kuma ba nutsuwa ne aka samu ba duk abin da ka tara duniyar nan ba za ka ji daɗin rayuwa ba sai in ka samu nutsuwa an fahimta ko ba haka bane ba haka yake wa a'udhu bika min arzalil umri al-bukhl ruwa kenan ce wa minkum man yabkhal wa man yabkhal ka gani man yabkhalu wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu ya aka yi haka من يبخل من فيل المضارع يبخل فيل المضارع مرفوع هكذا ومن يبخل حرف شرط يبخل فيل الشرط مجزوم أليس كذلك جواب الشرط بزوجته فإنما يبخل على نفسه da jawabi shart ne sai ce iza lam yasir zai zama mai zai zama majzumi za saha tunda bai zama jawabin shart ba an sami shi fa inna ma yabkhalu ala وأعوذ بك من أرذل الأمور وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر duk suna nan fitinattun duniya wa azabin kamar duk Allah ya kiyaye na arzalar umar duka Allah ya kiyaye addu'an na manzon Allah ke yi kenan kuma shi sahabbai suke koya ma ‘ya'yansu an fahimta duk abin da ya fito wajen manzon Allah ba za ka gan shi da wahala ba isa duk abin da aka faɗa maka yana da wahala a ce shi ba daga manzon Allah ba ne ko da an ce ma daga manzon Allah ne wallahi ba daga manzon Allah ba manzon Allah ba ya duk abin da ya karantar ba shi da wahala ba aka faɗa eh an samu ma'auni an samu ma'auni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk abin da ya kawo matsalolin da ake ta wahala ke duk sa'an da ka tara su suna Allahu akbar suna wallahi ba son ka suke ba suna suna mara maka baya ne saboda kana yi musu abin da suke so kana fada musu abin da suke so dama ka kun ce ai kaza ai kaza ku ne kaza wani su ne kaza shi sa da ya bar gemun shi ya rage wando ba zai girma ma kowa ba sai malamin ba haka bane ba to in eh yasa in ka zo kana karantar da su abinda kake fada din daɗi yake musu kana fara musu baya su ci gaba da haka da zaka fara musu gaskiyar da al'amarin yake in kai ka san gaskiyar wallahi tallahi wani sun ce ce wani gudu za su yi ko su zage so ake karke musu ne su ma su samu duk wanda ke so yin abin shi yana sauke ma mutane abubuwa ne abinda suke so sai ya bi musu alaisa ka zalik bayan manzo Allah ya bar duniya musaila mata kaza me yayi ba ba dai kudi zakka kuke jin wayan ba an sauke muku ba ba dai haza halal wannan haram wannan haramun ku ce ku yi abin da ku kai ba komai za ka ga sun bi za su bi su bi kowa kowa ka ga yana tuka sauwake mishi wani abu ne ko a bayyane ko a gobe dama kun tarbiyyantar da su ne ga mu ga su ga mu ga ku ga wannan ga wannan tare da cewa kuma dukkan mu baki daya kalma daya ce ta hada mu wannan kalmar ta fi komai daraja fa من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن رغم أنف, أنف أبي ذر ba haka bane ba wannan kalma mutu ya faɗe ta in ka ga bai shiga wuta ba yayi rigga ne ya mutu kafiri amma matukan yana faɗanta ba ka da ikon ka ce mishi kaza ka ɗora mishi kaza sai ka kyale shi da wannan kalma don da khalid ya ce ya manzo Allah ce ka tsaga zuciyarsa ne kaga ka tsaga zuciyarsa ne kaga 1970 ya ka zo za a yi rabita tal'alamin islami za a hana shi a zuwa hajji kamar yadda kadiyani aka hada su saboda al'amarinsu ya yi wahala ba shi da daɗi shi muhammadu lamini shankiti allah ya cikinsa da gafara ya tashi ce a'a tunda suna faɗin la'ila ilal wannan kalmar ta isa sabar musu rigan musulunci ba haka bane ba sauran matsalolin da suke ganin aisuwa ba su kawo malaman su ga mu a zo a tun da suka ɗauki application su masu dawo ba kuma duk wanda kake gani shi kaza kaza din yana faɗin la'ila illallah ka kyale shi da wannan kalmar tunda ba za ka tsaga zuciyarsa ka gani ba kada ka zuga Allah kada ka nuna ma Allah ga abin da ya kamata yi ya Allah da kaza za ka kama shi kazan shi karka karba imanansa kenan mana a'a ba imanansa kenan ba haka ne ko ba haka bane yaya jikin ku yana asar eh ba haka bane ba من قال لا إله إلا الله دخل الجنة abubuwan da yake yi din nan wa'yansu su da suke yi ya yi kazantar da ke cikin wa'in kaza wa'in kaza ya? ana tunanin wannan wa'in man ƙada la ilaha illallahu da halar jannata wa'in ba shi ne abin da ya ma'abu zarrin ce alarar da an fi abizar ya za ka yi eh ko yana so ko baya so haka Allah wannan kalma ce da take da daraja tafi komai daraja eh kuma ba ka da yadda za ka yi da ita da ita ka zama musulmi da ita ka duk wanda yake la ilaha illallah asimu minni dima'ahum wa amwalahum kaza kaza kaza wanda yake farar la ilaha illallah ya haramta ka, ka cuce shi ka zuwa masa jini ka zage shi ka kiyayya da shi ka yi gaba da shi ya halatta ko bai halatta saboda me saboda darajar wannan kalma abubuwan da za ka fara duka kama shi da shi ka za ka za kana yin irin su ko sama da haka a'a yaya uku ƙarya suna ce ko bida yi da mutane zalunci cin amana waru ya tulfadli alalgai girman kai ji da kai kai wannan ba za su hana ka shiga aljanna ba ko amma wasu wani zuwa su ana zuga Allah wannan kalma aka zauna aka tantance aka bi ta ɗaya bayan ɗaya wallahi sai ka kasa bacci wannan kalmar ita ce ta sa aka kyale su suna zuwa hajji ma gaba da su ma an kama yadda aka yi ma kadiyaniya ba ya ce a'a tun da suna fadar wannan kalmar ta isa da bar masu rigan musulunci ma'ana wanda ke fadar wannan kalmar musulmi ne ko kafiri ne to in ya yi aikin kafirci ba kai za ka tabbatar da kafiri ba ne shari'a za ta tabbatar da kafiri ne ko musulmi ne ba haka bane ba in ka ce kaza kaza ne ya yi kaza kuma ya zo ce la ilaha illallah ya koma ya yi kaza ya sake dawowa ya me ya za ka yi da shi sai wa'azi ko da tashin hankali da mai ba za su gyara wa'yan nan buku ba za su gyara ba da gaske da gaske ne eh sai ne sai da hikima mai ce ce hikima hikima ita ce da ka zo abinda kake son ka yaka din nan ba abu ne yake kan titi ka share shi ya tafi ba fa shi ma yana da mutane da malamai da ke kare shi za a tura shi a zauna lafiya za a tura shi a cikin sauki sai a ilmance akwai malaman da suke zaune suna kare duk ayar da za ka jawo su ma suna da ayoyin da za su jawo haka ne ko tushe sa ba za a taba zama lafiya ba sa'an nan kuma wasu matsalolin rigima ba za ta magance su ba mata da jahilai wanda ba san kan ilimi ba a ce manzan Allah ce ka ce wannan hadisin da'ifi ne maganar manzo Allah ne da ifi sai mai a'a to yi bayanin menene bayanin sai ka zauna shekara goma kana karantar da shi mustalah al-hadis ba maganar manzo Allah ce da ifiya ba wannan maganar da aka danganta zuwa manzo Allah ba ta inganta ba zuwa manzo Allah in ta inda manzo Allah ne fade ta magana ta kai to wannan sai ka zauna kai mai sai an karanta kamar ka je wajen likita ne ya baka magani je ka sha ka zaka sai ka je ka siya ka sha in ka ce a to likita ya aka ya wannan ka ce da safi wannan ya aka yi wannan biyu wannan duka gani ba shi da yadda zai shi ya zauna shekara biyar ko takwas yana koya ma aikin likitanci ke sa'an nan ka iya fahimtar wannan ka zo ka sha da shi misali yau kawowa bilmithal yattadihu almaqal kuna dauka abubuwa ne gaban da sauki wallahi haka za mu takaro har kowa ya gama ba wanda bukatar su tafiya abinda kai kake gani shine din nan ya samu goyon baya da ya aka ya samu karfi da kai da malaman ku wallahi ƙarya ne da kai da malaman ku da su karantar da ku ku ne kuka samu wannan matsalar ta samu karfi wa ya samu hukuma hukuma ce ta goyi bayan wannan abin ya samu karfi malaman ku su tsaya su faɗa gaban su gabi ba wanda zai iya ce musu wani abu da hukumar ta zo ta saki wannan matsala manyan malaman suka tafi yanzu me ake ciki me ake ciki yanzu me ake ciki kana kallo ɗakin ka'aba ana sallah ya ake sallah nisa to me ka wannan in da ne da ba za su yadda ba sarakunan ba za su yadda shugabannin ba za su yadda malaman ma ba za su yadda ba yanzu wani malami ya iya yi sai bude bakin shi wani ɗaya a cikinsu da ya tashi ko ina yana da shabiya su ne a hannun sahawa ko da sashi aka yi jiya ina cin shi yana fadawa gaskiya ya yi kuskure da yana neman a yafe shi da zaka zaka zaka zaka zaka zaka yana goyon bayan yarima ya ce yana goyon bayan hanyar da yarima ya kawo na menene mana ne menene ake cewa addinai duk ɗaya ne ko eh amma da ya tashi su ne masu fada aji ina jin shi da kanshi yana magana ya san tilasta shi aka yi ko ina ya je zai magana gaban shi gani kuma yana da sha'abiya yana da yanzu ya zo haka shi yasa wannan abubuwan sai an samu goyon baya amma don ka zo da gemu kaga daga gajeren wandon ka me za ka yi sai dai hayaniya sai daga tada fitina da rigima sai hayaniya abinda ka zo ka tarar ana yi shekara hamsin sittin shi ma yana da malaman shi yana da masu surutun shi yana da menene da menene ba bakin titi bane zaka je ka share shara ka zuba rami ba a'a abu ne da aka kafa shi kuma mutane na dan suna kare shi duk inda zaka jawo aya za su jawo aya ba haka bane ba duk inda zaka kaza za su jawo kaza to wa za a nawa za a dauka kana ganin kai ne kan daidai kowa yana ganin shi ne kan daidai balle abu ya zama hanyar rayuwar mutum ya za ka yi da shi babu ta harimil kalami fi salati shirye-shirye ake yi ko da daɗi ko ba daɗi za a faɗa kada wanda ya goyi bayan ka ko ya zo wajen ka ko ba ba ɗalibin da ake dogara a kan shi ko aka dogara kan shi tsari ne suka yi suka yi suka turai suka zo nan suka doki wani da wani suka takura musu abu bai yi ba suka bi kasashen larabawa suna yi yanzu ya zo sun shaƙe muku wuya dole haramai ne ko kuwa kake a musulmi a duniya inda kake ya shafe ka yanzu me ake yi haramai kasino aka kafa su da zino da karta da shakkenci da komai da komai sa'an nan aka zo malamai ana bin su dole sai su bi abin da in ba haka ba shekarar hamsin kana karba albashi shi a yanki ko a kama ka daure ko ba ma komai ba a bar ba a jinka inda da ake jinka din na gidan rediyo na gidan talabijin kai ke biya kai kan kawo a kashi a daina saka ka in masallacin da aka ba kai kar a hana ka shi a kowa da kai kauyo eh ga huzaifi da yake madina wata wani lokaci da shi a suka zo suka yi rashin ya tashi hankalin shi ya tashi ya kushe sai da aka hana shi limanci masallacin annabi shekarar aka koma da shi ƙauyensu da titan ka zauna sai da aka ja kai ta kamun kafa ana ba da haƙuri kun aka bar shi ya sake dawowa to duk wanda ya hana ka kaje kai kamun kafa zai sa ka ka dawo sai da mai sai da mai sharuɗa ba sharaɗin sharaɗi guda ɗaya ne an fahimta shi yasa in kana so addinin kai samu ka san wa za ka sa shugabancin addininka wa za ka sa ya zama shugabanka gaskiya ne gaskiya ne so al'amura suna da wahala fi sabilillah ita mutane ba za su fahimce ka ban ka dauko wata magana sai ka sai ka ka ja makanka rigima kuma sun san mu'ayyansu sun san manufarka amma yin su ɗankwasa su je suna fata masu ba da shi wata rana da jimawa na je kaduna gai da mara baka kuma allah jikansa da gafara muna magana kaza kaza ce ta ganin shi ne ai na fada musu suka kasa fahimta na ce su menene zabe ya fi sallah muhimmanci ko ba ka aka fada ba makasar sa'ara ta zo muna tattaunawa ita amma suka ce suna ta fahimta wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza to a wannan mu ba wannan muka faɗa ba ba ba wannan muka faɗa ba amma shi abin da yake nufi daban abin da aka yi so a dora masa daban kuma an san abin da ake dora mashi din nan abin da yake yaka ke babu taharimil kalami fi salati babin da zo na haramta magana cikin sallah an haramta magana a cikin sallah da ana yi ana sallah ana magana kuna sallah kuna ce yau nawa dala aka tashi yau nawa kaza kaza kaza kaza ana sallah daga baya ka ce wa qumu lillahi qala akhbarana abu usman ad-dabbi قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي أمر الشيباني عن زيد بن أرقم قال يتي زيد بن أرقم يتي كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم mun kasance muna magana bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin yaki kenan a cikin me sallah fi salati yukallimu ar-rajulu minna sahibahu ila janbihi hatta nazalat wa qumu lillahi qanitina fa umirna bis sukuti wa nuhina anil kalam daga nan aka hana yin magana a cikin sallah sai zama mun kai magana da ganga a cikin sallah sallar ta faci to in ba da gangan bane ba fa inda wani uzuri ne fa gashi nan zai zo ya bayani insha Allah hadha hadithun muttafaqun ala sihhatihi akhrajahu muhammadun an musaddadin an yahya wa akhrajahu muslimun an yahya bin yahya an hushaym kilahuma an isma'il bin abi khalid qila lil qunuti arba'atu ma'ani aka ce al qunut yana da ma'anoni guda hudu as-salatu كما قال الله سبحانه وتعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما ما هو المعنى المراد بالقنوت هنا الصلاة ويكون بمعنى طول القيام كما جاء في الحديث أفضل الصلاة طول القنوت أفضل الصلاة طول القنوت أي طول القيام أليس كذلك ويكون بمعنى الطاعة كما قال الله سبحانه وتعالى أمة قانتا أمة قانتا أي مطيعا لله ويكون بمعنى السكوت كما قال الله سبحانه وتعالى وقوموا لله قانتين وقيل القانت الذاكر وليس السكوت تفسيرا للقنوت فيكون الساكت قانتا ولكن أمروا بالذكر وترك الكلام فقيل أمرنا بالسكوت وذكر معناه الخطابي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله صالح ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر الحيري قال حدثنا أبو العباس الأسم وحول السند قال وأخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عاصم بن أبي النجم عاصم بن أبي النجم عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن عبد الله قال يتي كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة ya ce mun kasance muna tsima manzo Allah sallama yana cikin sallah za ka wuce assalamu alaikum ya rasulullah sai ya amsa qabla an nati ardal habasha kafin mu je kasar habasha qabla al hijrati ila al habasha kenan ko fa yaruddu alaina wa huwa fi salati falamma raja'na min ard al habasha ataituhu li usallima alayhi da muka dawo daga kasar habasha sai na zo in gaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa wajadtuhu yusalli sai na samu manzon Allah yana salla fawajattu yusalli jumla sifa aw hal hal limadha yusalli sifa am hal قاعدة أن الجمل بعد النكرات أوصاف وبعد المعارف أحوال saboda na kira ita ke bukatun sifa jumla ta zo bayan na kira ta zama sifa ke da in bayan ma'arifa ne kuma sai a ce hal fawajatu halata kaunihi yusalli fasallamtu alaihi sai na yi sannan gaishe shi falam ya rudda alayya na gaida manzo Allah na na mun saba muna gaishe shi na amsa yanzu na zo na gaida manzo Allah bai amsa ba lafiya ne fa akhadhani ma qaruba wa ma ba'uda ma ma'ana ma qaruba wa ma ba'uda fa akhadhani ma qaruba wa ma ba'uda karin magana ne wajen larabawa ma qaruba wa ma ba'uda zai zo bayanin shi sai na shiga cikin damuwa na shiga cikin wani hali in gaida manzo Allah ki amsawa fajalastu hatta idza qada salatahu ataitu sai da zauna har sai da manzo Allah ya idar da sallah sai nazo fa qala sai manzo Allah ya ce bi manzo Allah baya barin abu cikin duhu fa manzo Allah baya barin abu cikin duhu akwai masaloli da ba kan kanana ne amma suna haifar mana burgingimo da rashin kwanciyar hankali kaga sahabi ne yazo ga da manzo Allah bai amsa sai ya zauna manzo Allah na idar da sallah ya kyale shi sai mishi bayanin abin da ya sa haka manzo Allah da nana Aisha a kaza kaza yasa kaza abin da yasa kaza shine kaza duk abu da ya daure man mata kai ka warware mata kai fushi kai shiru sai shi ya je ba ta fassara daban tana jin zafin shi a ranta kai kuma baka sani ba shi sa a fahimci juna shi a ai wannan abin da kaza kaza shi yasa ba ka da hujjar da zaka ce ba ta saka zauna ka fahimci juna ba ba eh yi musu bayani su fahimta kamar ya aikata abin ne ina mana kamar ya aikata abin ba haka ba ne aka fahimci kuskure kai bayani ka bayyana daidai shi ne ka aikata kenan daidai ka aikata ai ka yi bayani ne ka bayyana daidai ka aikata abinda ake fahimci ake tsammanin ba shi ba ne ba haka ba ne ba eh to ba Allah ne masani ba kai kana inkarin cewa Allah ne masani eh cewa Allah ne masani ƙarya aka yi kashi an ce ma Allah ne masani kai ba gamsu ba abinda ka faɗa za a gamsu da shi aka ce ma Allah ne masani kaga ai laifi don an ce Allah ne masani Allah ba masani ba ne ba ba Allah ne masani ba faƙala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah yuhdithu min amrihi ma yasha Allah yana abin da ya ga dama cikin al'amuransa وإن مما أحدث الله ألا تكلموا في الصلاة ina cikin abin da Allah ya kawo yanzu yace kar a yi magana a cikin sallah shikenan yanzu hankali shi zai kwanta ko ba zai kwanta ba a lokacin da ya manzo Allah sallama manzo Allah bai yace nayi laifi ne akwai abin da ya faru ne akwai abin da nayi ne to yanzu sai ai shari'a ce ta canza yanzu an hana magana sallah magana cikin sallah wa yurwa faradda alayya salam a wata riwaya da ya idar da sallah sai ya amsa sallama sa'an na ya faɗa min ga abin da ya faru wannan kuma a ce Allah ne masani bayan ya idar da sallah ya ce yau alaikas salamu wa rahmatullahi wa barakatu ai shari'a ce yanzu an ce a daina magana cikin sallah to yi mutum mai fahimci haka ba to ya je mana ya tafi mana ya za ka yi da shi alayya na hatul ma'ani amma wa wa ma alayya za lam tafhamil bakara alayya nahtul ma'ani an ma'adiniha abin da yake wajibi a kaina na fito da bayanai na bayyana ga yadda yake ga yadda yake wa ma alayya idza lam tafham al-baqara insani ya bata fahimta ba ya zai yi wawa bai fahimta ba ya zai jahili bai fahimta ba ya zai da shi ya zai da shi qawluhu fa akhadhani ma qaruba wa ma ba'uda ga karin maganar da ake fada fa akhadhani ma qaruba wa ma ba'uda wa yurwa ma kaduba wa ma hadatha akhadhani ma karuba wa ma ba'uda ma karuba ma kaduba wa ma hadatha taqulu al-arabu hadhihi al-lafza lirajuli idza aqlaqahu shay'un idza aqlaqahu shay'un wa az'ajahu wa ghammahu in mutun ya shiga wani hali na wardadi sha ce akhadhahu ma ma karuba wa ma ba'uda an fahimta wa naqulu aidan akhadhahu al-muqim wal muqim akhadhahu al-muqim wal muqim كأنه يهتم لما نأى من أمره ولما دنا قال الخطابي معناه الهزن والكآبة يريد أنه قد آوده قديم الأهزان واتصل بحديثها ana ji قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الهيري قال حدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق القاضي الزهري قال حدثنا إسحاق بن منصور عن هويم وهو ابن سفيان البجلي عن الأعمش عن إبراهيم عن ألقمة عن عبد الله قال يتي كنت أسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة وهو جملة كنا يقول واو الحال هو كذا كذا في الصلاة فيرد علينا سيمك غيشش في صلى سي أمسى فلما قدمنا من عند النجاشي سلمنا فلم يرد da muka dawo daga hijiratul habasha alhijratu ila alhabasha da muka gaishe shi a cikin sallah muka gaishe shi baya ansawa faqila lahu sai aka ce mishi me ya faru faqala inna fis salati la shughla inna fis salati la shughla akwai aikin da ake yi a cikin sallah ba magana ba magana an soke ta هذا حديث متفق على صحته أخرجاه جميعا عن ابن نمير عن ابن فضيل عن الأعمش وأخرجه مسلم أيضا عن ابن نمير عن إسحاق بن منصور السلولي قلت ما رأيتي اختلف أهل العلم في رد السلام في الصلاة ما لم يسوك أرجونا علمي دنقني لأمس غيسوا أتكين صلى روي عن أبي هريرة أنه كان إذا سلم عليه وهو في الصلاة رد raddahu hatta yusmi'a abu hurairah yana sallah aka gaishe shi ya amsa har ka jima ya amsa maka gaisuwanka wa in kana sanadu hadha alhadith da'if wa an jabir nahwa zalika jabir shi ma an aka gaishe shi yana amsawa shi sanadin shi na da kyau wa huwa qawlu sa'id ibn al-musayyib wal hasan manya manyan tabi'ai sa'id ibn al-musayyib hasan al-basri wa qatada kanu la yarawna bihi ba'sa suna ganin babu laifi wa aktharu al-fuqaha ala annahu la yaruddu la ya ruddu mafi yawancin manyan malamai suka ce a'a in kana sallah aka gaishe gaba za ka amsa ba falau radda bil lisani batala salatuhu wa yushiru bi yadihi in aka gaishe ka sai ka yi ishara da hannu in ka amsa da bakin ka sallar ta baci to sai kuma ka shigo cikin binciken da malaman fiqh suke yi al-isharar mufhima yunazzalu manzilatul kalam isharar mufhima ishara da ake da za a fahimci abin da ake nufi suka ce ita ma magana ce ba hana kenan ko waruwiya an suhaibin kala ya ce suhaibin rumi ya ce marartu bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli fasallamtu alaihi faradda ilayya isharatan bi usbihi wa in kana sanadu da'if da na gaishe shi sai ya amsa da hannu قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو الأباس المهبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام ابن سعد عن نافع عن ابن عمر قال يتي قلت لبلال سنفدع مسيدنا بلال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة يا بلال lokacin in ko daga gaira manzon Allah yana cikin sallah ya biya yake amsa gaisuwa kala kana yushiru bi yadihi yace yana nuni ne da hannunsa wa sanadul hadith da'if hadha hadith هذا حديث صحيح وبه قال ابن عمر إنه يرد إشارة وقال أبو حنيفة لا يرد السلام ولا يشير ما أبو حنيفة يسيب ذاك أمسى بكما بذاك إشارة لأنه سبب دون أناف الإشارة المفهمة إشارة لكي فهم تدع من دعيك النبي هذا مو مغانا هذا مو مغانا أو جنس وقال عطاء والنخعي وسفيان الثوري idan sarrafa mina salati radda salama suka ce in yi sallabi sallah sai ya ce wa alaikum assalamu rahmatullah qala al-khattabi wa raddu salami ba'da al-khuruji sunnatun imam al-khattabi ya ce bayan ka idar da sallah ka amsa sallar gaisuwar yace sunna ce wa qad radda an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala ibn mas'ud ba'da al-faragh min salatihi as-salama wal ishara wal isharatu hasana ita in kai ishara in kayi abu mai kyau in kuma baka yi ba bayan ka sallame ka amsa gaisuwar ka yi abu mai kyau qultu malam yace wala yajuzu tashmitul atif fi salati yace bai halatta ba mutum na sallah ya atishawa yace alhamdulillah kada ka ce mishi yarhamukallah faman fa'ala fa huwa kalamun tabdul bihi salatuhu wanda ya faɗi haka sallarsa ta ɓaci saboda ya yi magana a cikin sallah kuma an hana magana a cikin sallah fa'in fa'ala auta kallama nasiyar yi salatihi to in kuskure ya yi koko mantuwa ya yi fa auka da jahilar da hukumihi ko bai san hukuncin ba wa huwa qaribul ahadi bil islam auka da na sha'abi badiyatin ya fa'ala mithlihi mithlu hadhihi al ahkam koko yanzu da ya shiga musulunci bai jima ba koko yana zaune ƙauye ne inda ba ilimi jahilci ne la yubtilu salatahu sallarsa ba zai bata sallarsa ba saboda me lima akhbarana Umar ibn Abdul Aziz qala akhbarana Al-Qasim ibn Ja'far qala akhbarana Abu Ali al-Lu'lu'i qala haddathana Abu Dawud qala haddathana Musaddad qala haddathana Yahya an Hajjaj al-Sawwaf قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال يتي صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله نا صلى تارد منزو الله سيدي كما مو اتشاو سيدي مش يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم سي وني كلين وني حرارين وني كذا كذا فقلت واثق لأمة ما شأنكم تنظرون إلي منين ما يفعلون كي تهرارا نكون تخلون هكا فجعلوا يضربون أيديهم على أفخاذهم يا نبي كما كينوكو سو سنا wannan wannan buga kinyarsa suna mishi ishara da yasan ne ya shuru fa araftu annahum yusammituni sai na sace ba sa son nayi magana suna son nayi shuru ne فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي da manzon Allah ya salla ya salla ya gama bi abi huwa wa ummi ma darabani bi dake ni ba wala kaharani bi tsawata min ba wala sabbani bi zage ni ba thumma qala manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam ya ya gyara wannan mas'alar da fada da tashi hankali إن هذه الصلاة لا يحل فيها شيء من كلام الناس wannan sallah da kake gani maganganu mutane ba sa halatta ba sa halatta a cikin sallah inna ma huwa at-tasbih wa at-takbir wa qira'atul qur'an abinda ake cikin sallah kenan karatu al-qur'ani da tasbihi takbir aw kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qultu sai nace ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inna qaumun hadithu ahadin bi jahiliya ya manzon Allah mu mutane ne ba mu jima ba da rabuwa da maguzanci muka shiga musulunci wa qad ja'ana Allah bil islam tabbas Allah ya kawo mana addinin musulunci amma wa minna rijalun ya'tuna al kuhan a cikin mu akwai mutane da ke zuwa wajen yan boka qala fala ta'tihim kai karkaje musu qala qultu wa minna rijalun yatatayyaruna yace ya manzo Allah cikin mu akwai masu canfi canfi masu canfi qala zaka shay'un yajidunahu fi sudurihim fala yasudduhu maganin canfi ke da manzo Allah ce zaka shay'un yajidunahu fi sudurihim abu ne da suke jin shi a cikin zuciyarsu ba abu ne da yake tabbatacce zai yiwu ba kada ya hana ka tafiya kada ya hana ka dawo kada ya hana ka komai da ya zo maka sai ka fitar da shi ka jefar da shi in ma haka mu Allah ibn usul yace umma minna illa walakin la yuzhibu yuzhibuhu bitawakkul qultu wa minna rijalun yakhuttuna yace cikin mu akwai mutane da suke rubutu buga kasa qala kana nabiyyun min al-anbiya yakhuttu yace da akwai wani annabi cikin annabawa yana buga kasa faman wafaka khattahu fazaka wanda ya dace da irin wancan na annabi to shikenan kana qultu jar ce nace an gama an gama da wannan ku su sai ka wata mas'ala kuma ce jariyatul li kanat tar'abu daimatin qibala uhud wal jawaniya baiwa ce nake da ita tana zuwa min kiwon dabbobi na can wajen uhud da jawaniya إذا طلعت إذ طل إذ طل إذ طلعت عليها اطلاعا da na je na ganta fa'iza dhi'bu qad dhahaba bi shatin minha ina zuwa ina gani sai daga a cikin dabbobin nan ɗaya babu ɗaya kyarke ce ko kura ko yanzu zakan ya kome sun ci ɗaya wa ana min bani adama asafu kama ya asafuna ita ni kuma dan adam ne ba masu mi bane ina jin da na gani haka sai na ji zafi na ji haushi sai na kai mata mari sai na dake ta lakin ni sakattuha sakatan an fahimta ko fa azma zaka ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ga wannan abin ai bai dace ba ko ai wannan haka kawai kamare ta kadake ta kai menene da menene kadake ta ya mace tana ma kiwo fa qultu afala uqtikuha ya manzo Allah bai sai hada na yan tata tunda nayi mata wannan abin da bai dace ba qala iktini biha yace taho da taho da ita je kaka taho min da ita faji'tu biha sai na je na taho da ita wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi manzon Allah ya mata jarrabawa ya mata test qala aina Allah manzon Allah tana zuwa ce aina Allah ina Allah yake qalat fis samai qalat man ana kana man ana sai manzon Allah ce wane ne ni qalat anta rasulullah kai manzon Allah ne قال اعتقها فانها مؤمنه اعتقها فانها مؤمنه a cikin wannan hali irin wannan hali amma in ba haka ba kalmar shiga musulunci ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah amma da mutum ya shekara dubu yana Allah bisa Allah sama yake Allah sama yake a ba zai ba zai isa ya shiga zama ya shiga musulunci ba قال اعتقها فانها مؤمنه جربها كده كنت جسيا ابو اين الله قالت في السماء من انا قالت انت رسول الله shike nan magana ta kare sai manzo Allah ce yanta ta mu'mina ce manzo Allah ya ba ta shaida mu'mina ce ta samu shahadan cewa ita mu'mina ce daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me ya jawo mata wannan dukarta da aka yi wani alkhairin ba za ka same shi ba sai bayan Allah ya jarrabe ka ba haka bane ba eh rayuwarta duk ba ta samu sai da aka dake ta kuma aka ji ba daɗi aka zo wajen manzon Allah shine manzon Allah ya warware matsalar haka an fahimta هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن إسماعيل بن إبراهيم عن حجاج يا تكا طيب شرح الحديث yanzu an san darajar wannan kalma kenan ko rasulullah ta yadda da manzo muhammadu bin abdullahi rasulullah manzon Allah ne in ba ta kauna shi ba ta son shi za ta tabbatar da manzon Allah ne اللهم اجعلنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه